نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بأخذ بكتاب الله وأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيه فإن فيهما نجاة وبركة وفضائل فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعه فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه محفظا أما بعض عباد الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهرس على أهمية تكوين الشباب وإعدادهم لحمل مسؤولية وأمانة بأنواعها أمانة في الودائع وأمانة في البيع والشراء وأمانة في الجوار وأمانة في الرئاسة وأمانة في الاتباع وأمانة في تبليغ والدعوة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عباد الله فالشباب هم عماد أمة الإسلامية والسر نهضتها ومبعث ومبعث تقدمها ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أوها الله تعالى بالنبوة وهو في سن الأربعين والصحابة الذي لبوا دعوته في أول مرة أغلبهم أو أكثرهم في سن شباب هذا يدلنا على هذا يدلنا عباد الله على أن للشباب دور مهم في تكوين هذا الدين الحنيف عباد الله شباب الأمة هم أبطالها وبناة التقدم الحضارة وهم القوة البشرية والروحية للمجتمع الإسلام القوي الذي فاض بإشعاعات حضارة والثقافية والأخلاق على العالم بأسرته والصحابة الذين حملوا راية الإسلام منهم نشأوا يومئذ دون ثلاثين من عمرهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سن السابعة وعشرين هكذا عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وسعيد بن زيد وابن, وابن عوف عبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصعب بن عمير أول صفير في الإسلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن الحارثة وابنه جعفر بن زيد وغيرهم ترعرعوا في سن الشباب انظروا عباد الله أيها الإخوة الكرام في دورهم بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلا وعلى الشباب عباد الله معرفة الإناية التي من عجلها خلق الله الإنسان وهو العبودية أو هي العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبودية هي عبودية مطلقة ومعناها الإخلاص لله في النية والقول والأمل ومعناها الخضوع لله والتزام منهجه ومعنى العبودية إدراك المسلم للمهمة التي كلفه الله بها وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر والعامل الثاني على الشباب عباد الله معرفة الأقدار المهدكة ببلاد الإسلام من خططها الشيطانية مصدرها الغزو الفكري تستهدف بها إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق الخمر والجنس وإفشاء الفاحشة واسترق- واستكدام المرأة من نواهي شؤونها العامل الثالث تفاؤل الشباب المسلم بالنصر وعدم اليأس واجب الشباب المسلم العودة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان المطلق وأنه ينصر من ينصره وأنه ينصر من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز العامل الرابع أن يتعاصى الشباب بأصحاب القدوة في التاريخ وأولهم وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يترعرع يتيما ألم يجدك يتيما فآوى وهو يرعى الغنم لأقبى بن أبي معيد تأجرا قال له أمه أصنع وفاتها يا محمد كن رجلا ومن القدوة التي يجب على شباب المسلمين معرفتهم كبار علمائها بعد الصحابة والتابعين انظروا إلى أمثالهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ولد السنة 224 وكان سريع الحفظ وهو يحفظ القرآن وهو في سبع في سبع سنين وصلى بالناس وهو في ابن ثمان سنين وكتب الحديث وهو في ابن التاسع سنين إمام السيوطي رحمه الله ولد السنة 849 له حظ في كل فن من العلوم أخذ أخذ علم الحديث من 150 شيوخا إمام محمد أمير الشنقيطي رحمه الله ولد سنة 320 وهو يحفظ القرآن على يد والدته وهو في سن المبكر وكان الإمام بحرا في العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولد سنة 661 كان آية في الناس تعلم العلم من- منذ صغره فإنه ذهن وذكاء يحفظ كل شيء له معلومات في في فنون مختلفة هو يحفظ القرآن والأحاديث له كتب أكثر من 500 كتبا إمام النووي رحمه الله تعالى ولد في سنة 631 وهو يحفظ القرآن في عمره المبكر الأمر الخامس عباد الله أن يعرف الشباب فضل الدعوة والدائية ومنزلتها الرفيعة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أقول ما قال إن صوب فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba dan Abdullahi farin jakada bawansa ne manzonsa ne da ya turuhi zuwa ga duniya da alkur'ani game da addinin musulunci gaba daya wanda ya bishi ya tsira wanda ya saba masu kuma ya halaka bayan nan ya uwa babu zance mafi alkhairi duk duniya fiye da alkur'ani mai girma babu shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bidi'a dukkan bidi'a bata ce dukkan bidi'a makomarta zuwa ga wuta matakar ba a tuba ba bayan nan ya uwa na cikin addinin Allah fuskoki masu annashuwa wanda muke zatawa kanmu da kanmu kasancewa cikin rahmar Allah gobe alkiyama ina yi wa kaina da kuwa sici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala wanda shine abin bauta a sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu shine ubangiji daya daya wanda ake nufinsa da dukkan bukatu shine majibincin al'amarin bayinsa shine in yaso abu zai yiwu in kuma ya kyawu ba zai yiwu ba shi ne mai karyawa mai ɗorawa a lokacin da ya so a san da ya so fa'alun lima yuri iya aikata duk abin da ya so akan duk wanda ya so kuma a lokacin da ya so shi ba a tambaye sa me yasa ya abu kaza amma iya da iko ya tambayi kowa cikin bayinsa hatta manzanni sai ya tambaye sa gobe alkiyama falan nas'alanna alladhina usila ilaihim wala nas'alanna almursalin da su manzannin da wanda aka aikawa manzannin to Allah ta'ala ya ce sai ya titsiye su gobe alkiyama ya tambaye su kowa ya san matsayinsa ya bayin Allah ya san kuma aikin da ke gabansa na amsa tambayoyin Allah tun daga kabari har zuwa gabansa a gobe alkiyama wannan shine cin jarabawa ta gaba daya wanda ya fadi a wannan jarabawar to ya fadi zamansa na duniya bai amfane shi ba Allah ta'ala ka cetar da mu ka tseratar da mu kuma ka ba mu kasancewa cikin masu samun jin kanka da rahamarka a gobe alkiyama bayan nan yayin uwa hutubar mu ta yau uku ga watan 11 musulunci shekarar hijira 1443 za ta tattauna kama da gudunmawar matasa a cikin addinin musulunci da irin yadda shari'a ta kula da rayuwar matasa da irin matasan farko-farko cikin addini irin nauyin da suka ɗauka a wuyansu wajen dakon wannan tafiya da barwa 'yan bayansu tafarki na ƙwarai da barwa 'yan bayansu gado na alkhairi wanda babu irinsa shine riko da addinin Allah da tsayuwa kan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musaniya ya kuwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya muhimmantar wajen tattalar matasa da tanajinsu da kula da rayuwarsu da tattalinsu lihamlil mas'uliya domin nan gaba kaɗan duk wani ƙalubale a wuyan zai kasance duk wani shugaba a yau da wani malami bijimi a yau da wanda ake ganinsa ake sha'awarsa to ya yi rayuwar samartaka in ba don ya samu kulawa ba to da yanzu bai zama abin da ya zama ba da yanzu iya cikin mutanen da ake Allah ware da su sun zama guba sun zama najasa sun zama poison a cikin al'umma sau daga kulawa da rayuwar matasa manzan Allah da kansa ya fara domin su ne hasken tafiyar a gaba don domin duk abin da ake ciki a yau gobe jibi rayuwa ta gaba to wannan mas'uliyar tana dawowa kansu a tattale su domin su ne shugabannin gobe wa amanatun bi anwa'iha manzon Allah ya tattali matasa domin kalubalen da ke kansu na daukan amanoni wanda take jibintar wuyansu a lokacin da suka isa mutane amanatun filwada manzon Allah ya dora su kan amana ta ajiya a koyawa matashi hukun amana idan yaro ne kai dan dako ne kai lebura ne kai ma'aikaci ne kai yaron gida ne kai dalibi ne kai wane ne kai to ka koyi rikon amana agun mai gidanka agun mahaifanka agun yan uwanka agun makotanka manzonka ya koya ma wannan wa amanatun fil bai'i wa shira da amana cikin saye da siyarwa a matsayinka na matashin musulunci matashin sunna ka koyi rukon amana wajen sai da al'amura in kai dan kasuwa ne da siyarwa kar kai ha'inci wajen siyarwa kar kai ha'inci wajen saya wa amanatun fil jiwar manzon Allah ya dora mana mu koyi amana a makotakarmu makwataka a gida makwataka a ofis makwataka a makaranta makwataka a gona makwataka a ko'ina mu yi ƙoƙarin riƙe amana a harkar makwataka mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam na na aisha Allah ta'ala ya ƙara dare take cewa ban ɗebe tsammanin aya za ta sauka ba akan makoci ya gaji makoci har sai lokacin da ƙorani ga masauka gaba ɗaya mu duba mu ga yadda makwataka take da ƙalubale a cikin ya'yan uwa akwai makocin da bayewa makocinsa magana akwai abokin aikin da bayewa abokin aikinsa magana akwai yaran da yara ne na mutum daya amma wani bayewa wani magana wani iya jin haushin wani wani iya kushe wani wani iya fatan bala'i ya samu wani kuma a cikin musulunci wai kuma a cikin sunna wannan sunna bata koyar da wannan ba al muslim akul muslim ana samun sabani na fahimta amma zama ake a warware cikin maslaha saɓani ba a so ya haifar da gaba ba a son ya haifar da adawa adawa babu ita a gidan musulunci adawa tsakanin musulunci da kafirci ake adawa amma ba a cikin gidan musulunci ba fattakullaha wa aslihu zatu bainakum mu ji tsoron Allah mu gyara abin da ke tsakanin yayin uwa manzon Allah ya koyar da mu rukon amana hatta a makotaka da rukon amana wa shugabanci shugabanci amana ne hatta na gidanka na masallacinka na unguwarka na wadinka na karamar hukumarka na jiharka na kasarka duk wata mas'uliya da Allah ya dora ma a matsayinka na musulmi amana Allah ya baka inna Allah ya'murukum an ta'addul amanati ila ahliha dukkan ma'abocin amana Allah ya bashi doka ya isar da amanan nan inda Allah ta'ala ya ce isar da ita haza min nahiya daga wani bangaren daban manzon Allah ya tattali matasa sune imadul umma ko kuma amana hatta fi tabligi wa da'awa a wannan hanya ta da'awa a fadawa mutane Allah da manzon Allah akwai amana akwai amana tunda Allah ya cewa manzon Allah da za ka ƙirƙiro ta magana ba da gare mu baka faɗa wa mutane to da sai mun kama ka da hannu dama in ji Allah kuma shi shugaban ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan dan kare kujerarsa ko matsayinsa ko jin daɗin mabiyansa to manzon Allah ya ce tattali inda zai zauna a wuta gobe alkiyama da'awa akwai amana a cikinta duk abin da ya kasance na gaskiya ka faɗa wa al'umma in ya yi daidai fanima ɗauka in bai yi daidai ba dama haka wa'azin yake ba shi da daɗi Allah ya ce fas da abi matumar wa a'ari ɗanil mushrikin idan ka ce ba za ka ji laifinka ba to ba ka zo ka zo wajen wazin sunna ba duk wanda ya zo masallacin sunna duk wanda ya zo majalisin sunna to ya kashe kunne in dai wa'azin ake da gaskiya sai ya ji laifinsa domin ƙur'ani ba wanda ya bari hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan an biyo ta wani gun sai ka ji ya shigo ciki hatta sahabbai ba sa fita ba wanda ya fita illa wanda Allah ya fitar annabi yusuf alaihi salam da kansa yake cewa zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaydal ka'inina sai ya ce wa ma ubari'u nafsi inna nafsal amaratin bisu'i illa ma rahima rabbi ban isa na tsarkake kaina ba ban isance ba na laifi ba domin ita zuciya tana da umarni da mummunan aiki sai wanda Allah ya wa rahama Allah ka samu cikin bayinka wanda kai wa rahama to mu sani cewa da'awa dole akwai amana a cikinta a isar da abin daidai abin da Allah ya aiko daidai da koyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da cin mutunci ba ba tare da fadanci ba ba tare da kamun kafa ba ba tare da gwada mutum ba ko shi waye inda ya zo masallaci to dakin Allah ya zo kuma inna allaha la yastahi min alhaq indi gaskiya ce Allah baya jin kunya da faɗa kowa kai ko mai da'awa da mai kutuba wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ne duk abin da ke bakinka to qala Allahu qala rasul ne saboda ka duk abin da zaka faɗa yayi daidai da tafarkin Allah da manzon Allah da magabata bayan wannan yayi kuwa mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tattali matasa domin su ne kashin bayan wannan al'umma na wajen kawo mata ci gaba da ɓuɓɓugo da ci gaba ta kowace nahiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ƙuduwa hasana abin koyi mai kyau gare mu shi an masa wahayin annabta iya ɗan shekara arba'in da ya cika shekara arba'in a rayuwarsa Allah ya mai da shi annabi ya masa wahayi na farko haka sabon da suka karɓi da'awar a takin farko da yawansu a galibiyarsu matasa ne wanda suka amshi addu'ar manza da'awar manzan Allah a lokaci na farko suna cikin nahiyar kuruciya wannan zai nuna mana cewa gudunmawar matasa wajen daukan dafin addinin Allah mai kike bayan Allah mu sani cewa matasan al'umma su ne gwarazanta su ne bubbugen cigaba nata cigaba addini da rayuwa cigaba ilimi wa hum alquwa albashariya su ne karfin dan adam su ne ran rayuwa su ne ran mujtama'i dirmaj mujtama'in da babu matasa mutanen kirki wannan mujtama'in ya mutu dukkan wata tafiya da ba matasa na kwarai wannan tafiyar ta mutu wannan matasa su ne masu ɓuɓɓugo da cigaba da hazara da sakafa wanda za ta baibaye addinin musulunci da musulmai gaba ɗaya su ne wanda ake so a ga halayya na ƙwarai agunsu domin su ne tushen tushen cigaban al'umma a gaba sahabbai wanda suka ɗau tutar musulunci a farkon al'amari sun rayu a cikin shekaru ƙasa da talatin yawancinsu umar ɗan kaɓa manzan allah ya zo da da'awa iya ɗan shekara 27 shekara 27 ko shekara 30 bai kai ba Usman Aliyu Abdullah bin Mas'ud Sa'id bin Zaid Abdurrahman bin Auf Bilal ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair farkon ambassador a musulunci Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Zaid bin Harisa da ɗansa Ja'far bin Zaid da yawancinsu sun rayu wa ƙasar shekara 25 dukkansu wannan gwarazan sahabban a matasansu manzan Allah ya same su wa'ansu kuma a matasansu manzan Allah ya bar su don domin abdullahi ɗan umar ke cewa lokacin da za a je uhudu ɗaɗɗage nake yi ina ɗaɗɗage ƙafata don manzan Allah ya gana ƙara tsaye kirce dawo gida dan domin manzon Allah baya bari a fita yaki da yara yace daga kafata nake ina dan dage na ƙara tsayi domin an ce manzon Allah ya tafi ya su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da Aisha radiyallahu anha duka basu kai shekara 20 ba har yayi wafati ba saura shekara 20 ba to ku duba irin dakon da suka dauka a wuyarsu da sun yi rayuwa irin ta matasan yanzu ba za a samu sab'atun fauka alfi kullihimu za a samu bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu daga cikinsu daga cikinsu akwai sabon da sun rawaito hadisi sama da dubu akwai dan umar a ciki da sun yi rayuwa irin da matasan yanzu bambadancin siyasa da fadanci da kjk da shaye-shaye da kalari da daba za a sami irin wannan sun rayu ƙasa da shekara talatin ga irin gudunmowar da suka bayar abin duniya bai ɗabe musu ido ba akwai masu kuɗin akwai yahudawa da suke amfani da kuɗaɗensu wajen farauto musulmai amma wannan kuɗin bai ja su ba wannan daular ba ta ja su ba sun tsaya ƙarƙashin mazan ala sun ɗaudakun addini to wannan su ake so mu yi koyi da su tashabbahu bihim illam takunu mithlahu mu kwaikwaye su mu karanta tarihin rayuwarsu in ma ba mu irin nasu ba mu kwatanta irin nasu ya uwa mu duba mu gani ya uwa wajen gudunmawar da suka bayar da rayuwarsu da dukiyarsu wajen tafiyar da addinin Allah subhanahu wataala iyakan matasa ya uwa al-inaya allati min ajliha khalaqallahu al-insan matashi ka san dan me Allah ya halice ka daga ina kake yanzu a ina kake in an jima ina zaka je kullum ka dinga yi wa kanka wannan tambayar ka san dai ba kai kana cikin adam babu kai Allah ya sa ka waye gari ka ganka a duniya to ka san a ina kake kuma ka san wannan gun da kake ba madagoma ba ce ka san ko yanzu ko an jima za a neme ka rasa to ina za ka je wani guziri kai don waccan tafiyar ya ayyuhallazina amanu taqullaha walitanzur nafsun ma qaddamat ligat Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye kowace rai ta duba da ganin me tai akan ta saboda gobe Allah in yi tayi maganar kiyama gobe yake cewa kar ka dauka da nisa gobe gobe gobe yake cewa kai tattali dan gobenka mutuwarka ita ce gobe ba ruwan Allah da kuruciyarka mutuwa ba ta jin wannan yaran iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun in je kwanan da Allah ya ba mai kare babu sauran magana ko kana bin ɗin siyasa ko kana bin honorable ko kana fadanci ko kana shaye-shaye in je mutuwan da zai ta dauke ka ko manzon Allah ya ce innamal a'malu bil kawati abinda ka cika da shi da shi za a taye ka idan kana banga siyasa kana ihu sai wani sai wani ka mutu da wannan za a tashe ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani iya aikin haji ya fado daga raƙumi raƙumi ya taka shi ya mutu mazala ce ku binne shi a hakan idan kiyama ta yi zai tashi iya labbaik Allahumma labbaik domin aikin hajji mutu duk wanda ya mutu akan abin da ya mutu shi Allah da tashi shi haka annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallama duk inda ka mutu a wannan aikin za ta shiga gobe kiyama mi kokarin tattala kanmu a gona alkaini gun da'awa gun masallaci gun neman abinci hidima wa mahaifa hidima wa iyali mutunta kai karewa kai mutunci idan ka mutu a wani layin sai amma kyakkyawan zato amma idan ka mutu a wani layin ka san za a ma mummunan zato to da shi kuma Allah ta tashi gobe alkiyama bayan Allah mu sani cewa mu san dan me Allah ya halice mu shine wa makalikatul jinna wal insa illa liya'bud dan mi wa Allah bauta dan ita Allah ya so mu zo duniya malamai suna cewa ita wannan ibada mutulaka ce tana kan kowa ba a ware wani ba wani ba daga cikin ma'anarta al-ikhlasu niyya al'ikilasu lillahi fi niyya duk abin da za ka yi ka tsarkake niyya ka yi don Allah fil ƙauli wal amali in magana za ka yi tsarkake niyyarka in aiki za ka yi tsarkake niyyarka duk abin da ka gwama Allah da wani aikin Allah ba zai karbe shi ba Allah baya son kishiya Allah baya son tarayya duk abin da za ka yi ka tsarkake niyya ka yi don Allah in an ce ya yi daidai ba kai bane Allah ne wa ma tawfiqi illa billah in an kushe dama ana yi a wannan layin annabawa ma ba su fata ba ballanta na kai saboda kai dan Allah kai ikilasi a cikin niyyarka da aikinka daga wata ma'anar tata alqudu'u lillah ka kaskantar da kai babu fankama babu alfahari a wannan rayuwar duk wanda ya alfahari ba zai cimma nasararsa ba duk wanda ya fankama sai Allah ya kaskantar da shi duk abin da Allah ya baka kai tawari kar kai fankama kar ka nuna ka isa kai isheshe ne Allah shine isheshe akan kowa ba wanda ya isa mi kokarin koye tawadu ya uwa da kaskantar da kai waltizamul mahaja mi kokarin ruko da igiyan Allah daga wata ma'ana tata idrakul muslim lil muhimma allati kallafa Allah biha musulmi ya san muhimmanci na nauyin da Allah ya dora masa duk abin da Allah ya dora ma na, ibada to kai kokarin sanin sa ya ake gabatar da shi a cikin fuska ta addini wahiyar da'awa ila ibadati lahu hada shine da'awa zuwa ga bautawa Allah shi kadai wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hayi da mummuna abu na biyu alal shabab akan matasa ma'rifatul akbar al muhdiqa matasa kusan hadarin da ke gaban ku irin wutar da turawa suka kundo muku wutar da yahudawa da turawa da gami da 'yan shi'a da masu mummunar aƙida suka cinkuso cikin suna ku yi ƙoƙarin sanin tarihin musulunci na gaske da firaƙul islamiyya da za a shigowa musulunci shi a sawa kura fatar tinkiya a ga a zahiri tinkiya ce amma ba ɗani kura ce akwai 'yan bazata suna shigowa cikin adinin su rusa ku matasa akwai ƙalubale a kanku ku yi karatun sanin aƙidoji da bambance-bambancinsu musu da harbin juna ba naku bane ku yi kokarin karewa musulunci manufarsa wajen karatu mai zurfi wajen riƙewa musulunci abinda aka ɗora shi a kana farko aƙidar sakar ku da ta ruguje haka magabata suka yi akan wannan suka mutu yahudawa sun shigo cikin matasan musulmai da hanyoyi na shida babban hanyar da suke rusa mu alghazul fikiri su yaƙi tunaninmu duk mai hankali ya san irin cutarwar da yahudawa suka yi mana a harkar kallon bal kawai na faɗa na shake faɗa ba masallacin juma'a ɗaya ƙwaya ɗaya da zai ɗebi irin mutane da suke taruwa a stadium ko gidan bal an ana wata kallon bal wanda matasa hankali suka yi kai wannan sama da kilomita ɗaya biyu idan an yi hewa sai ka jiyo yanzu akwai masallacin din ana wa'azi aka yi kabbara saboda kilomita za ka ji ba za ka ji ba amma sama da kilomita ɗaya biyu idan aka yi wani ihun a gidan kalambar sai ka ji shi matasan musulmai ne na yin tifasan musulmai ne ga ƙur'ani a gabanmu ga hadisan mazan Allah a gabanmu ga fikihu a gabanmu ga ƙalubale wanda sura suka buɗe baki sai sun ruguza mana ƙida iyakanmu ina muke ina muka ga lokacin kallon bal da bacci sun gama da mutu wannan bangaren matashi bai iya daga alamtar kai ba zuwa nasu mai kyau ba amma ya san sunayen yan bar sama da hamsin arna a kansa bai san sahabbai goma da aka musu aziri da aljanna ba amma ya san bambance bambancen wane da wane da wane a kulab ɗinsu na ƙwallon gaba ya'yan musulmai ya'yan malamai ya'yan ahalus sunna ƙalubale yana kan sun yaƙe mu ta nan ɓarin yaƙi na biyu ɓangaren dimokuraɗiyya yana ta dasa mana gaba gida ɗaya ‘yan uwa ɗaya amma ba a magana wani iya fati a wani iya fati b ba sa magana dimokuraɗiyya a ɗau makami a saruwa ne a ɗau rubutu a yi wa wani shari a jefuwa ne da bakar magana a bakantawa ne a ƙaiwa wani ƙarya ba ma sanin wannan haɗari ne fa'aina ta zahabun ina za mu ce ne addinin ya koya mana wannan dukkan abin da ya zo fa ya ‘yan uwa a bayan addini yake addini shi ne a gaba duk abin da zai zo a wannan bayan addini ne zo idan ya saba wa addinin karbi da shi wannan shine rayuwar musulunci kar ka yadda a ce wani abin ya shiga gaban addininka Allah zai watsi da kai to mu gane wannan aiki da ke gaban mu tashadu biha ifsadul mujtama'atul islamiyya sun cinkuso mana wannan wallahi ba don komai ba dan su bata mana zamantakewa su sa mana gaba su tsanar da mu addini daga kafi addini ce dan tsawon rukun addini duk baga irin sunan ba an zagi manzon Allah mutum ya fito ya magana ma ya kasa domin tsoron yahudawa da tsoron kujerarsa ya fito ya ce ba daidai bane ba zai iya ba an tsoratar da shi an kwadantar da shi duniya duk wani ya cin gazowul fikiri na yahudawa sun yi amfani da waɗannan hanyoyi wajen ɓata al'umma da shan kayan maye yanzu in ba rahin tsoron Allah ba a samu ɗan siyasa iya tirenin ɗin matasa iya ba su kwaya iya sai musu makamai wai don su sari musulmai yan uwansa akan kujera ka san za ka kai gobe yanzu malin abin da yake faɗa mana afirka kurba kenan akwai bishin 23 bishin 27 bishin 32 bishin waye akan wannan sai a farewa wani kutumurmurar shiritan daga yanzu a sai makami a ɓata rayuwarsu kuma musulmai kuma gansu a masallaci gansu abin wa'azi musuluncinka ya haramta ma wannan duk kujerar da za ka nema inda sai ka kashe rai ka zub da jini to Allah wadaran wannan kujera musulunci musulunci baya bukatar ta abinda Allah ya rubuta ma sai ka cin mashi kafin ka mutu la tamutuna nafsun hatta tustukum ya rizqaha kar kai tsafi kar ka je gumboka kar ka zub da aqidar ka dan wani abu a duniya duniyar ina za ta je ne ina manzon Allah ina sahabbai in bangaren dukiya ne ina karu ne yake ina sauran masu kudi suke in bangaren mulki ne ina fir'auna duk ba sa nan to kai ma baka nan wata ran kuma za ka je ka girbi abin da ka shuka mu sani cewa musulunci ya zo mu gane makircin yahudawa wajen sako mana kayan maye da jinsi cakuduwa maza da mata wa ishfa'ul fahisha da yada alfasha da amfani da mata bangarori daban-daban abu na uku tafa'ul shababul muslim bin nasr adam lias matasa kusan nasara tana gare ku in ku rike Allah da manzon Allah kar ku ce ba za ku ci nasara ba ku yi ta fama haka manzan Allah da sabai suka yi babu wani abin da zai gagare ku in ku tsaya tsakaninku da Allah da manzan Allah wajibi akan musulmai al'auda likitabi la wasallatu musulmai mu koma ga littafin Allah da sunnar manzan Allah Allah ya ce zai taimaki wanda ya taimaki addininsa wannan alƙawari daga Allah al'amilu rabi' ya ta'asa ash-shabab bi ashabil qudwa hasana mu dinga kwaikwayon magabatan mu na kwarai farkon su manzan Allah da sahabbai manzan Allah yayi rayuwar maraici Allah ya ce alam ya jirke yatima na fa'awa ba mu same ka maraya ba muka tattaro ka malaman luga suna cewa idan aka samu harfin nafi aka samu fi'ili mudari ya zo gabansa to wannan tambayar tana tabbatar da haka ne alam ya jirke yatiman fa'awa na'am wajena ka yatiman fa'awa kaman alam naji Allahu ainihin na'am naji Allahu ainihin Allah ya ce tabbas na same ka maraya ba ka da uba mahaifinka bai ganka ba ba gan shi ba mahaifiyarka shekara biyar zuwa shida ta mutu amma manzan Allah lokacin da mahaifiyar za ta faɗi ta mutu ta ce muhammadu kawo kunnanka ta ce masa ya muhammadu kun rajulan muhammadu ka zama namiji kar ka zama rago kar ka zama wafadi kar ka zama mai kuɗi kar ka zama ɗan fada kar ka zama yaron wani tsaya da ƙafafuwanka manzan Allah sai da ya kiwon dabobi ana biyansa le uquba bin abi mu'aidin a sakar mai dabobi ya je kiwo ya huda jeji ya dawo a bashi yan kuma buna tara ne aka yi rayu yayi safarar dukiyar khadija daga madina daga makka zuwa sham zuwa syria ya dawo a dauki ladansa a bashi bai fadanci ba bai dan maula ba bai kudayin abin hannun wani ba domin a nuna wa duniya shugaban namu ga matsayinsa bai rayu ba da mahaifansa ba duk wata kusa da za ta kawo manzan Allah tallafi kafin manzan Allah a fara masa da'awa ta yi nesa da Allah ya zare wani kusa kakanninsa baffanninsa matarsa kafin tafiya duk sai da Allah ya raba shi da su domin a gane tsayuwa da kafarka shi ne daidai kawai abu na biya 'yan uwa daga cikin magabata wanda ya kamata matasa mu dinga hangen su muna duba me suka yi a rayuwa akwai manya-manyan malaman wannan al'umma bayan sahabai da tabi'ai mu duba misalin su ibnu jarir dabari malamin tafsiri ne an haife shi da shijira da shekara 2204 ya haddace qur'ani iya dan shekara 7 ibnu jarir dabari shekara 7 ya fara limanci iya dan shekara 8 ya fara rubuta hadisi iya dan shekara 9 matashi ne ko ma shekarun matasan bai je ba 7 8 9 ya zama limami ya zama malami da ya bi 'yan siyasa ya yi keje ke zai yi wannan aiki ba zai yi ba imam asyudi an haife hijira da shekara 1849 iya da ido a kowane fanni na ilimi haka malamai suka ce dukkan wani fage a ilimin addini imamin siyudiya da ta cewa ciki ya yi karatu a gun malamai ɗai sama da 500 ya je gun wannan malami ya yi karatu ya je gun wannan malami ya yi karatu ɗaliban sun ƙirga malaman imam musu sun faɗa biyar inda rayuwar matasan irin yanzu ya yi zai wannan karatu zai barwa baya gado mai kyau ba zai bari ba muhammad aminu shinkiti an haife shi jira 1320 ya haddace alƙur'ani a hannun babarsa a cikin shekaru ƙasa da goma limami ne baharin fil'ulo dukkan wani fage na ilimi imamu shinkidi ya yi fice a wannan gun musamman tafsirin tauhidi shekul islam ibn taimiyya an haife shi jira 661 an ce aya ne finnas kawai haka malamai suke ce masu ayatun finnas duk wanda yake so ya ga aya tana tafiya da kafarta to ya duba rayuwar ibnu taymiya ta'allamul ilma munzu sugiri ya tare ilmi yawa iya kuruciyarsa fa innahu lahu zihin iya da kaifin basira ya hafazu kullu shay duk abin da shekul islam ya jihar da ce shi lahu ma'alam lahu ma'alumatun fi fudul muktalifa dukkan wani fage na ilimin shekul islam iya da cewa aka tafsiri tauhidi sira hadisi ulum fiqh usul duk inda ka sa shekul islam sai ka ci an yi fice ya hafazul qur'an wal ahadith ya hadace alƙur'ani da hadisai dewa walahu kutubun aksara min 500 haka dalibin sa imamu zahabi yace ibnu shekul islam ibnu taymiya iya da littafai sun fi 500 littafin da ya rubuta a hannunsa da biro da alkalami da ya rubuta littafin su fi biyar inda ya ɓata rayuwarsa a gun 'yan siyasa zai yi wannan ba zai yi ba a imamun nawawi an haife shekara 631 ya haddace alkur'ani iya yaro karami an ce littafin da imamun nawawi ya rubuta ya fi shekarunsa yawa daga cikin manyan littafansa ga riyadu sani mina karantawa ga arba'un nawawi littattafansa sun fi shekarunsa yawa shekararsa 46 kawai a duniya amma ya barwa duniya gado har tashin alkiyama ba za a manta da wannan gadon ba matashi ne yayi amfani da kuruciyarsa yan kafi Allah ta'ala yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa ansu matasa ne da suka yi imani da Allah ubangijinsu matasa ne Allah ya ce wazinahum huda annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya kakkare gumakan na suratul anbiya suka ce mun ji wani matashi yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai aka siffanta annabi ibrahim matashi sami'ina fatan qalu sami'ina fatan mun ji wani matashi yayi amfani da kuruciyarsa wajen dasa tauhidi yan kafi sun yi amfani da kuruciyarsu wajen gudu da aqidarsu a matsayin ka na matashin yau me kake yi me wani dan baka sa rayuwarka me zaka yi dan ka barwa yan bayanka ka barwa kannanka da ƴaƴanka da jikokinka wani dan baka sa na alkhairi a yanzu wannan rayuwar ka ɗaukar ɗorariya ce ‘yan siyasa su yi amfani da ku kuma su watsar da ku su yi amfani da kuma su watsar da ku wannan ba wai a abu ne ɓoyayye duk abin da za su saku za su saku a yanzu amma ana kai wata da mutsira kai da ganin wani har abada ba za ka yi ina ‘ya'yan su ne suna ingila suna amerika suna faransa suna karatu ku ne ku ne tabobi kawai za su dinga kwayantar da ku su dinga haukatar da ku yanzu ga sunan an yi lissafi gwamnoni sun kai wajen bakwai kowanne ya kawo ɗansa wani ya gaje shi wani ya yi sanata wani ya yi rep wani ya yi ɗan majalisar jiha kuna karanta ajiyar kuna gani gwamnoni sun kai bakwai sun cinkuso 'ya'yansu gaji kujerorinsu yanzu inda 'ya'yan nasu kalara suka yi daba suka yi kwaya suka sha ganye suka sha za su kai sa wani kujerar ina hankalin ke ke kai baka kula ne in ƙur'ani bai karantar da kai ba suna ba karantar da kai ba rayuwar yau ba za ta karantar da kai ba rayuwar yau kowa iya tattalin nasa iya ɓoye su iya alkinta su kai kuma an watsa rayuwarka an sare ka a can an ma'aukatar da kai a can gidanku an tsane ka unguwarku ba kai da kima duk inda ka ji ana allah wadai da kai wannan ita ce rayuwar da za ka zaɓa wa kanka ku dawo hankalinku ya matasa kuma mutanen banza ba ne ku duba tarihi irin na matasa a musulunci musulunci ba zai rufe shafinsa ba sai ya ambaci matasa a cikin tarihinsa da ƙarshe ‘yan uwa matasa ku san fallar da'awa da masu da'awa da matsayinta maɗaukaki domin allah ta'ala yana cewa kuntum kayar ummatin ukur jallin nas ko ne al'umma mafi tsada mafi alkhairi da allah ya fitar a bayan ƙasa sai allah ce ta'amuru na bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani da mummuna wa tu'minu bil kitabi kulli kuma kun imani da alkur'ani gaba ɗaya ko littafai gaba ɗaya wannan shine rayuwar addini rayuwar sunna Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah muna roƙon ka dawo da hankalin matasan mu kan abin da ya zama wajibi akan su na addini da riƙon sunna da biyayya ga mahaifansu da zama mutanen ƙwarai a gidajensu da ungoyinsu Allah duk wani abu da zai gurɓata rayuwar matasa Allah ka fitar mana da shi daga cikin mu ya Allah duk wanda zai yi sanadiyar gurɓacewar rayuwar matasanmu Allah ta'ala karba mu da shi Allah ka dada mu mafaran mu mabugar mu ya Allah ka dada mu irin yadda addini ya fara da matasa ya Allah Allah ka ji kanmu Allah ka ji ga matasanmu ka ji ga mahaifanmu da dukkan malamanmu na addini Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan siyasa da kunno kai Allah ka mana zaɓin abin da ya fi alkhairi a rayuwarmu Allah ka kai hannunmu kan abin da ya fi alkhairi Allah ba mu da zaɓi ba mu da dabara sai gare ka Allah mun fawwala ma al'amuranmu gaba ɗaya ka mana zaɓin abin da ya fi alkhairi a gare mu ƙasarmu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa duk inda yake samun fitinu Allah ta'ala ya kwantar da wannan fitina ka ba mu zaman lafiya da karuwan arziki wannan damar da take gabato mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka raba mu da fari da kwari da duk abin da zai kama mana matsala a wannan damuna Allah ka raba mu da shi Allah ka sauwaka mana al'amuranmu Allah ka sauwaka mana al'amuranmu Allah ka sauwaka mana al'amuranmu wannan rayuwa da ake fama da mai tsada da hawan farashi Allah muna tawassuli da ibadarmu da kaskantar da kanmu a gare ka Allah ka mana sauki rayuwa ya Allah Allah ka mana sauki rayuwa ya Allah abin da ya dame mu ya fitina Allah kai mana maganin sai Allah Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka ba mu arzikin cikawa da imani Allah ka gyara halayyar mu ya Allah Allah duk wanda suke da gaba ko wata matsala Allah ka gyara su Allah ta'ala ka gyara zukatan mu ka ba mu iko riko da alqur'ani da sunna Allah ka hada kanmu akan gaskiya Allah ka hada kanmu akan gaskiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ibadallah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli وسلم وعنم وأكرم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن